بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الأنكبوت karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 49 faɗin Allah maɗaukakin sarki bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm Allah ya ce wannan alƙur'ani ayoyi ne bayyanannu wadda suke cikin ƙirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi kenan idan da akwai wani abu da zai zama lamba ɗaya wajen bayyanar ilimi to shine alkur'ani bal huwa ayatun bayyinatun Allah yace ayoyi ne bayyanannu sai ce fi sudurin ladina utul ilma a cikin kirazan waɗanda aka ba su ilimi saboda haka inda za a ce me mutum ke da shi wadda zai nuna mai ilimi ne to lamba ɗaya shine alkur'ani wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun Allah ce ba wadda suke musun ayoyinmu ba wadda suke ja'inja da ayoyinmu wa ma yajhadu bi ayatina ba waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu illa zalimun Allah ce sai azzalum duk wanda ya ƙaryata ayar Allah ya zalunci kansa to yau za mu tashi a farkon aya ta 50 sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الله مدوكتين سركي يتي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي Allah ya ce suka ce kafirai me yasa ba a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayoyi daga ubangijinsa ba ma'ana me yasa shi ba a bashi mu'jizozi irin wadda aka ba wa annabi Musa ko annabi Isa alaihi salatu wassalam ba Allah ce me yasa to amma irin waɗannan tambayoyi mun karanta a baya duka neman hanyoyi ne na kaucewa gaskiya duk lokacin da aka gaya wa mutum gaskiya to in bayi son gaskiyar to sai ya yi ƙoƙarin ƙirƙiro waɗansu tambayoyi ko waɗansu hanyoyi wadda za su ba shi dama ya kauce wa gaskiya mun karanta sun ce ba za su yi imani ba har sai an bubbugar musu da ruwa daga ƙasa sun ce ba da su yi imani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi da Allah da mala'iku keke da keke sun musu wa'azi to wanda yake son gaskiya zai kawo wannan sharadin kafin a gaya mai gaskiya ya karba zai kawo ba to suka ce annabi Musa alaihi salatu wassalam ai ya zo da mu'jizozi annabi Isa yana da mu'jizozi annabi Sale alaihi salatu wassalam yana da raƙumi annabi Wani yana da abu kaza to me yasa kai ba a saukar maka da ayoyi ma'ana mu'jizozi daga wajen ubangiji ba wakalu suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a saukar mishi da ayoyi daga wajen ubangijinsa ba qul Allah yace ka ce musu innamal ayatu indallah waɗannan ayoyi da kuke nema mu'jizozi da kuke nema abu ne na Allah ni kuma manzo ne mu'jiza ni ma sai an ban ba ni zan zo da ita ba jama'a mun fahimta wato in kana karanta alqur'ani da sunna haka zaka dinga ganin abunda hakkin Allah ne abunda hakki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abunda hakki ne na bayin Allah qul innamal ayatu indallah ai ko wadancan ayoyi da suka nema duka bayan sun gama nema Allah ya ce ka gaya musu duk abinda kuke neman nan ni manzo ne waɗannan ababen kuma a wajen Allah ake neman su ba a wajen manzo ba na zama mai arziki in mallaki gidan zinare in mallaki gona da take bubbugar da ruwa ayi kaza ayi kaza yace du qul subhana rabbi in kuntu illa basharan rasulan ai ma kuntu illa basharan rasula ce ni ai ba Allah bane ni mutun ne manzo to Allah yace ka gaya musu innamal ayatu indallah waɗannan ayoyi suna ga Allah ne shi kaɗansa haka ne ko wa inna ma ana nadhirun mubin iyaka ni mai gargadi ne mabayyani ma'ana in gargade ku in bayyanar da gargadi na a fili to wannan kalubalen dukkan manzannin nan ba wanda bai samu ba ba wanda bai samu ba annabi isa ka suka ce a saukar musu da ma'ida daga sama yace musu ku ji tsoron Allah annabi salihu da suka roƙa a fitar musu da raƙumar da raƙumar ta fito ba kashe ta suka yi ba dukkan manzannin Allah sai da suka fuskanci wannan ƙalubale daga wajen waɗanda suka kafirce ƙarshe a suratu ibrahim Allah ya ba da labarin dukkan manzannin irin martanin da suka bayar قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا
من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقالت لهم رسلهم سيمن ذنين سكتي مسو إن هنو إلا بشر مثلكم gaskiya mu ba wasu bane face mutane ne kamar ku don ce musu suka yi ku mutane ne ba ku da wata falala a kanmu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ce musu inna hanu illa basharun mislukum tabbas mu mutane ne kamar ku walakin allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ainihin duk mutane ne matsayinmu ɗaya ne ka je ka duba anguwanku ai duk mutane ne matsayin ku ɗaya ne anguwanku manzanni suka ce musu innahanu illa basharun mislukum tabbas mu ba kowa bane face mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadihi sai dai Allah yana baiwa mu wanda yaso daga cikin bayinsa wama kana lana anna atiyakum bi sultanin illa bi idnillah kuma ba zai yiwu gare mu mu zo muku da wata mu'ujiza ba sai da izinin Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah mu'minai suke dogara ma'ana mu'minai in sun tashi dogaro su dogara ga Allah wa malana Allah na tawakkala alallahi wa qad hadana subulana suka ce me zai hana ba za mu dogara ga Allah ba bayan ya shiryas da mu tafarkin mu ya nuna mana shiriya ya dora mu akanta me zai sa ba za mu dogara gare shi ba wala nasbiranna alama azaitumuna suka ce wallahi da mu yi hakuri akan cutar da mu da zaku wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah dukkan masu dogara Allah yace ya kamata su dogara to mu'jiza ba a iya zuwa da ita in ba da izinin Allah to kaga duk inda aka dingina wa wani manzo wani abu da hakkin Allah ne sai ya zame sai ya ce wannan ba hakki na bane hakkin Allah ne jama'a mun fahimta qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah ce to ba bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba mun saukar maka da wannan littafi na alqur'ani yutla alaihim gashi ana karanta musu alqur'ani Allah ce to bayan qur'ani kuma wace aya zaka nema ai gagara ba dau na ƙarshe alqur'ani duk abin da za a kawo na wata mu'ujiza to a bayan ƙur'ani take Allah ya ce a walam yakfihim Allah ya ce to bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba mun saukar maka da wannan littafi na alqur'ani yutla alaihim gashi ana karantawa suna ji su larabawa ne Allah ya ce to wannan bai ishe su ba Allah ya ce kuma a sake komawa da baya duk mu'ujizozin da aka bawa manzannin nan gani kawai ake yi jama'a mun fahimta sandar annabi musa za a ganta ne ga ta mu'ujiza ne ta zama aya raƙumar annabi salihu za a ganta ne hannun annabi musa duka alƙur'ani ne mu'ujizan da shi ana ganin shi ana kuma aiki da shi ana kuma sauraronsa amma kun gane bambancin wancan mu'ujizar da suke so ganinta za a yi gashi tana zama abu kaza tana canzawa abu kaza amma shi alkur'ani bayan an karanta kuma akwai aiki akwai tashi akwai zauna Allah ya ce to ganan mu'jiza kuma an kalubalance ku a kansa kun gagara zuwa da kwatankwacinsa ai mu'jiza kam an zo karshe in dai ka samu alkur'ani an zo karshe Allah ya ce a walam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah ya ce wannan qur'anin bai ishe su ba me da su nemi daɗi me kuma da a ba su sama da alƙur'ani gashi ana karantawa suna ji gashi ana karantawa suna ji inda alƙur'anin nan da wani yare aka saukar da shi wato fa larabawa an ƙure musu gudu ne ka san mayu ne a wajen fasaha za ka iya zance duka sai ka gama su ce akwai gwaranci a ciki saboda ka inda za ka yi jawabi kamar shafi uku ko shafi hudu sai ka gama su ce a duk abin da ka faɗan nan a shafi ɗaya ma da iya faɗansa to da Allah ya tashi ƙalubalantarsu sai ya ƙalubalante su da magana su fa yadda ake cin kasuwan hatsi ko dabbobi haka suke cin kasuwan magana yawwa haka suke cin kasuwar magana aje a baje kolin fasaha a baje kolin zance da Allah ya zo kalubalantarsu sai ya zo musu da zance. Walau ja'alnahu Qur'anan a ajamiyyar laƙalu laula fussilat ayatu.
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan Allah ce inda mun sanya wannan qur'anin ya zama abin karantawa da ajamanci wani yaren da ba larabci ba laqalu Allah ce da larabawa sun ce laula fussilat ayatuhu yaya ayoyin babu bayani daki daki a ciki Na'am, Allahu Akbar.
Allah ce da sun kalubalance shi to sai aka ba su shi da larabcin duk maitar su kuma haka suka watse suka bar qur'ani Allahu Akbar. Allahu Akbar.
mu'jiza ne ko ba mu'jiza ba Allah ya ce walau walau wuce da ma'atul insu ne
قل لئن نعم.
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Qul Allah ya ce ka ce musu la'in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran Allah ce idan da aljanu da mutane da su haɗu a yi wani babban conference a haɗu da aljanu masu fasahar su da kowane ɓangare duk wani rikakken farfesu a zo da shi ala an ya atu bi misli hadal qur'an akan su zo da kwatankwacin wannan qur'ani la ya atuna bi mislihi Allah ce ba za su iya zuwa da kamar sa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahiran Allah ce koda sashi na taimaka ma sashi ba wai aljanu su yi nasu ba mutane su yi nasu a a haɗu idan wani ya kawo zance to a samu dakakku a wannan harkan su tsaya su kalli zancen a yi gyare-gyare a gama tukunna a rubuta Allah ce ba za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba yau kalubalen ya doshi shekara dubu da wani abu har yau kuma ba a zo da shi a suratu hud Allah sai ya dan sassauta am yaquluna iftara qul fa'atu bi ashri suwarin mislihi قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين am yaquluna iftarahu Allah yace cewa suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire Qur'ani qul Allah sai yace to ka gaya musu fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftarayat ku je ku zo da surori goma kagaggu ku kirkiro goma shi ai ya kirkiro sama da surori 100 kenan ba to ku ku je ku zo da goma wada umanistata'atun min dunillahi ku kuma kun yarda shi kadai yayi wannan to ku kuma ku gayyato duk wani wadda ba Allah ba ko mala'iku da ku gayyato ku gayyato Allahu Akbar.
Allah ya ce su taimaka mu wadda umman istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce ku je ku zo da surori goma duk wanda zai taimake ku wajen shirya surori goma nan ku je ku zo da su su ma aka yi shi Allah sai ya ce to a zo da sura daya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina
إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina har in kuna da kokuntun abinda muka saukar wa bawanmu na wannan alqur'ani fa'atu bi suratin min mislihi to ku je ku zo da sura daya irin na qur'ani karamar sura a qur'ani inna a'tayna ko Allah ya ce to ko ita ku je ku zo da naku daban ku zo a karanta ta ba za ta zo ba ai malam idan mutum bai san larabci ba ba zai more ƙur'ani ba eh akwai abubuwan da ko fassara su aka zo sai dai a yi kwatanci amma yadda zaƙin abun yake a ƙur'anance a larabce za ka ga idan an zo juyo shi da wani yare ba zai ba da wancan zaƙin ba ka ji irin su dakkan dakkan irin su eh irin su hubban jamman eh to kawai sai dai a dubi meye ne zai zo a wannan gurbin amma wadda ya san kalmomin a larabci in ana karantawa wani kawai sai dai ga ya fashe da kuka Allahu Akbar. Allahu Akbar.
eh alkur'ani babban kundi ai shi yasa in baka tsaya ka nemi qur'ani ba an barka a baya an barka a baya eh Allah ya ce ku zo da sura daya kwatankwacin irin na qur'ani in abun da kuke kai kuma ku kirayi duk wanda zai taimake ku wajen zuwa da wannan sura babu har yau kuma ba a gwada ba kuma ba a yi ba kuma ba da a yi ba ai a ƙur'anin sai ce fa'illam taf'alu sai ce wallan taf'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين fa'illam taf'alu Allah ya ce tun da kun gagara zuwa da kwatankwacin alƙur'ani wallan taf'alu Allah ya ce kuma ba za ku iya zuwa da shi dama ƙalubale aka jefa mu Allah ya ce amma a zo da kwatankwacin ƙur'ani ai ba zai zuwa Eh, idan kana karanta alkur'ani kana kallon sakonnin da ke cikin alkur'ani malam kai ka san wallahi ko mala'iku ba su isa su shirya alkur'ani wallahi yafi karfin mutum kai da kanka sai kaga ana baka labarin yadda zaka kula da kanka duk yadda kake son ƴaƴanka sai kaji ana yusikumullahu fi auladikum duk yadda kake son iyayenka sai kaji ana wa wasainal insana biwalidayhi Allahu akbar duk yadda mace take son mijinta sai kaga ana koya mata yadda za ta kula da shi duk yadda yake son matarsa sai kaga ana nuna mai yadda zai kula da ita amin amin amin Allahu akbar Amin.
amin to alqur'ani ke layi layi dalla dalla dalla dalla eh haka alqur'ani yazo eh Allah ya ce a walam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah ya ce bai ishe su ba gashi mun saukar maka da alqur'ani ana karanta musu inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun Allah ya ce cikin haka saukar da qur'ani da karanta muku alqur'ani da ake yi la rahmatan Allah ya ce akwai rahama wa dhikra da wa'azantarwa liqaumin yu'minun Allah ya ce ga mutanen da suke imani ba wani abu da tsantsar rahama ce ga bayi irin alkur'ani da yawa mutane sun gagara riskan haka shi Allah ya shar'anta mana addini ne ya mana wannan wahayi na alkur'ani da sunna ne wallahi saboda jin kai da rahama ta Allah eh saboda jin kai da rahama ta Allah wa ma kunta tarju an yulka ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab Allah ya ce baka kasance kana fata ma'ana kana tsammanin za a saukar maka da wannan littafi ba kamar wani ne ya ce Allah to don me ka sauko da shi Allah ya ce illa rahmatan min rabbi kawai rahama ta ubangiji kawai tausayin mu Allah ya je saukar mana da alqur'ani eh rahama ce ta Allah wama kunta tarju an yulqa ilaykal kitabu illa rahmatan min rabbik Allah ce baka taba tsammanin za a sauko maka da wannan littafi na alqur'ani ba jinkan Allah ne kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya aiko shi yace wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin
أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah yace wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aike ka zuwa ga al'ummarka ba bamu turo ka zuwa ga al'ummarka ba illa rahmatan lil alamin sai jin kai ga talikai baki ɗayansu Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Allah ya ce kul kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku shi ya bani wannan wahayi shi ya aiko ni zuwa gare ku wannan alkur'ani da nake karanta muku saukakken littafi ne daga gare shi ko ba daga gare shi ba yace Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku kuma kaga Allah aiwa kafa billahi shahida eh Allah ya isa shaida kul Allah yace ka ce musu kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abun da ke cikin sammai da ƙasai wallazina amanu bil batil Allah ce waɗanda suka yi imani da ƙarya waɗanda suka yi imani da barna wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah ula'ika humul khasirun Allah ce waɗannan su ne asararru idan ana ambaton asara asara asara wato ka dinga kallon asarar da irin rayuwar da ɗan adam ke ciki duk abin da mutum zai yi a rayuwar duniya idan ba daidai ba ne asara ce idan ba daidai ba ne asara ce duk abin da mutum zai yi a rayuwar duniya in ba daidai ba ne ba daidai zai yi ba wallahi asara yi to idan Allah ya ambaci asara ka kalli abin da ke karkashin wannan bayanin imani da ƙarya kafirce wa gaskiya asara ce ko ba asara ba asara ce duk abin da za ka samu a jikin wannan ƙaryan taɓa kalashe ne duk wahalan da za ka sha a jikin gaskiya shi kuma abin da zai biyo bayansa shi ne alkairi madawwami alkairi madawwami ko ofis ne kake zaune abubuwan da za ka dinga karɓa na ɗan cin hanci da sauransu da sauransu ɗan kaɗan ne duk inda Allah ya zo ambata abin da ake samu a rayuwar duniya yakan kira shi da samanan kalila ɗan ƙanƙanin kuɗi dududu wannan cin hancin da zaka yi ta karban tsananinsa na shekara 30 to kaga wannan shekara 30 wallahi sai ya ja maka bacin rai na sama da shekara 30 wallahi malam sai ya ja ma bacin rai sama da na shekara 30 wannan da ka karban dan kadan ne ko ba kadan bane dan kadan ne dan kadan ne dan kadan ne saboda in aka ce asara in aka ce asara ai riba ake dubawa an ci riba ko ba a ci riba ba abinda ake dubawa ke kai ne ka je ka saro kayan miliyan ɗaya shi wadda bai sani ba sai ga kana ciniki bayan ka gama sai da kayan sai ka haɗa dubu ɗari takwas shi yana ganin kunshin kuɗi a hannunka bai san asara ka tafka haka ne haka ne Allah ya datar da mu to sai Allah ya ce ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من سوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi Allah ya ce suna gaggauto maka suna nema a gaggauto musu da azaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ɗaya biyu sai su ce ka ce Allah ya mana azaba yana magana ɗaya biyu sai su ce ka gaggauto mana da azaba duk annabawan nan haka mutanensu suka yi ta musu wa yasta'jilunaka bil azab suna neman ka gaggauto musu da azabar Allah wa idkalu lakumma in kana hadha huwa al min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم الله يتكتون لوكتين da kafirai suke cewa Allahumma wannan addu'an Abu Jahal ya jagorance ta in kana haza huwa alhaqqa min indika idan wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka ne Allah fa amtir alaina hijaratan minas sama Allah ka mana ruwan dutse daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da wani azaba mai radadi kaga aida yadda ya kamata idan gaskiya ne daga uba daga wajenka wannan alkur'ani yake ce ka shirye da mu to daga jin addu'ar da suka yin kasan aita in gaskiya ne in kana hadha huwa alhaqqa min indika idan wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajenka yake fa amtir alaina hijaratan minas sama kayi mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko ka mana ko ka zo mana da wani azaba mai radadi wa qalu rabbana ajil lana فقالوا qittana qabla ربنا yawm alhisab اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب wa qalu rabbana suka ce ya ubangiji ajil lana qittana qittana bi ma'ana nasiban Allah ka ɗan gaggauto mana da rabonmu kasonmu na azaba ƙabla yau hisab a bari sai an je lahira akwai ɓata lokaci isgili ne ko ba isgili ba isgili ne. to amma fa yanzu duk suna can duk suna can ran da aka karkashe su a yakin badar bayan kwana uku annabi ya ce a ɗebe su duk a zuba su a wannan rijiyar duk gawan kafiri da aka ɗauko kafin a jefa sai annabi ya ce mishi ba ka yi nadamar ƙin yin imani ba ba ka yi nadamar faɗa da ni ba sai na umar ya ce ya manzo Allah kana ta magana da su gawarwaki sun mutu annabi ya ce rabu da ni ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba annabi ya ce ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba suna ji suna ji ko ba su ji to lokaci ne yayi sun tafi sun tafi Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi sai ya ce walaula ajalun musamman Allah ya ce ba duk lokaci kayyadadde ba domin dama shi Allah akwai lokaci E, komai lokaci yake sami shi komai lokaci yake sami shi e komai lokaci yake samu shi duk su fir'auna nan lokaci aka samu su e komai akwai lokaci e ko ka san lokacin ko baka san lokacin ba akwai lokaci e malami ne zai shiga aji a jami'a ya ba da darasi ya gama wannan ya shiga wannan ya fita akwai fitan da kana fita daga ajin fita na ƙarshe ke wannan kasuwa da ka gani aje a dawo akwai kula shagon da in ka kule alhaji ka kule kenan fitarka a kasuwan fita na ƙarshe kenan fita na ƙarshe kenan wannan ko ka sani ko baka sani ba akwai akwai fitar da in kai a kasuwan ba za ka koma ba wannan ofis da kake gani akwai fitan ƙarshe daga inda ka sa kafa ka fita aka rufe to ka tafi kenan Allah ce walaula ajalun musamman in ba don ajali ƙayyadadde da Allah ya sanya ba la ja'ahumul azab Allah ce da azabar ta zo musu wala ya'tiyannahum bagtatan Allah ce fa amma azabar za ta zo musu kwatsam wa hum la yash'urun Allah ce basu ankara ba Allah ce tana nan tana zuwa ba zato ba tsammani duk yadda za a yi kar a fita badar din nan ba yadda ba a yi ba Abu Jahalin yake ya ce mu je mu koya wa muhammadu hankali lokaci ya yi yara ne suka kashe shi ƙananan yara ne suka kashe shi yadda ka san shirwa ke ɗaukan ɗan tsako haka suka yi ta mishi ƙarshe ina jin ko abdullahi ɗan masu ne kowa ya zo ya ƙarasa shi yara ne sun yi alkawari wa mamansu za su yi maganin shi ana fita su ba san shi ba ma ana tsakiyar yakin suka ce mamani ina yake ne ya ce ga yi can eh suka je suka yi waka-waka da shi abu sufyan ya yi escape sai aka gaya musu domin dama ya tura a gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su yi atakin ɗinsu saboda haka suka yi gangami daga makka suka kawo ɗauki to abu sufyan sai ya samu dama sai ya kauce sai ya escape to sai ya tura musu ya ce a bari ma mu- mun kubuta mun kubuta ya suka ce sai an zo ashe ajali ne eh kasan a can take eh aka yi bugun duniya ya ce a aje kawai a yi maganin abu eh eh haka ne haka ne haka ne yasta'jilunaka bil azabi Allah yace suna neman ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin Allah yace ita kuma jahannama ta ishir kafirai rika da wando inja eh sama da ƙasa eh Allah yace suna cewa ka gaggauto musu da azaba ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin Allah yace ka sani lalle jahannama ta ishi kafirai riga da wando eh duk kafircinka jahannama ta ishe ka yawma yakshahumul azabu Allah yace ranar da azaba za ta lullube su min fauqihim ta saman su wa min tahti arjulihim da ta kasan kafan su wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun sai yace ku dandani abinda kuka kasance kuna aikatawa eh ba wai gashi ne da za a ma dan wuta ta kafa ko ta wani gefe ba yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim rumfa ta ko ta ina haka take kewaye da su eh shine ma'anan qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
Allah ya ce kulka gaya musu innal khasirina lalle asararru allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama Allah ce sune wanda suka yi asaran kayukansu da iyalansu ranar alkiyama waye asararre lamba daya Allah ya ce waɗanda suka yi asaran kayukansu shi shi in mutum ya zama dan wuta to ya gama asara ya cuci kansa ya cuci kansa wa ahlihim hakanan yayi asara na iyalansa duk waɗannan yara da zaka dawo ana baba ya dawo kaza kaza in mutum ya zama dan wuta ya rabu da su idan mutum ya dace a aljanna duk da yaransa duk haka da a hada su ni'ima ce ko ba ni'ima ba? ni'ima ce waɗansu malamai suka ce allazina khasiru anfusahum wa ahlihim sun yi asaran kayukansu da iyalansu hurun in da aka tanada musu a gidan aljanna duk su wannan wildanun mukalladun din duk ya barar da su insha Allah eh eh Allah yace ka gaya musu innal khasirina asararru allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu da iyalansu ranar alkiyama ala Allah ya ce ku saurara ku ji zalika huwal khusranul mubin Allah ya ce wannan shine asara a fili me asara mafi girman asara Allah ya ce mutum ya zama dan wuta lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tatihim zulalun Allah ce suna da wani girgije wani gajimare na wuta a sama da su wa min tahtihim zulalun ta ƙasa da su ma akwai wannan girgijen ba sama da ƙasa ba Allah sai ce zalika yukawwifu Allahu bihi ibada wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayinsa da shi Allah sai ce ya ibadi fattaqun Allah ce bayina ku ji tsoro Allah ce bayina ku ji tsoro azaba ce sama da ƙasa duk waɗannan abubuwa da kake ji Allah yana faɗa da gaske ne innahu laqawlun faslun wama huwa bil hazl Allah bai wasa da kowa Allah bai wasa da kowa magana ce ta gaskiya babu wasa a cikin ta inji Allah ba wasa a cikin ta wama huwa bil hazl ko mala'iku Allah bai wasa da su kawai in yace maka bar abu kawai ka bari da gaske yake yi ka bari da gaske yake yi ka bari idan ya ce ka yi ka yi da gaske yake yi da gaske yake Allah ya ce yau mai yakshahumul azabu min fauqihim wa min tahti arjulihim ranar da azaba za ta lullube su ta saman su da ta ƙasan ƙafansu wa ya ƙulu zuƙu ma kuntum ta'amalun sai ya ce musu ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna aikatawa kaga munanan ayyukansu ai su ne sanadin faɗawansu cikin wannan musiba to haka idan rahama aka ba mutum shi ma sai a ce jaza'an bima kanu ya amalun sakamakon abin da suka aikata waɗannan ayyuka da muke yi yau da gobe su ne sanadin karɓan dukkan waɗannan sakamako na alkhairi ko na sharri eh su ne suke zama sanadi na karɓan waɗannan sakamako na alkhairi ko na sharri wanda yayi imani yayi da'a to sai karɓi sakamako mai kyau wanda ya kafirce ya juya baya sai ya karbi sakamako na irin aikinsa Eh. wuta wadda wadda aka sa shi a wuta malam an tozartar da shi haka Allah ya ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akazaitahu إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Allah ya ce duk wanda na shigar da shi wuta na tozartar da shi rabbana ya ubangiji innaka man tudkhilin nara duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaytahu Allah ka kaskantar da shi ba walakanci da dan adam zai fuskanta a rayuwa kamar a ce zai shiga wuta Allah ya tsare mu to sai Allah ya ce يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ya ibadiyar lazina amanu Allah ce ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'a Allah ce fa ƙasata tana da yawa ma'ana duk inda ka samu kanka sai ka gagara kaɗaita Allah da bauta ka gagara samun sarari na ka bauta ma Allah Allah ya ce to ka matsa akwai inda za ka je ka sake ka bauta ma ya ibadiyar ladina amanu Allah ce ya ku bayina waɗanda suka yi imani da Allah Allah ce karfa ku zauna a inda ba za ku kaɗaita Allah da bauta ba inna ardi wasi'a Allah ya ce ƙasata tana da yalwa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi hijira kasuwancinsu a makka yana gudana harkokinsu yana tafiya komai yana gudana amma addini ya gagara samun sakat wannan yasa suka ce to bari su haƙura da makkan su je inda za su yi addini haka suka haƙura da duk abin da suke da shi a makka suka tafi inda da su je su sake su bauta ma Allah to karka yadda da wata harka wadda za ta ma katsalandan a cikin addininka yawwa karka yadda karka yadda da wata harka da za ta ma katsalandan a cikin addininka karka yadda duk yadda kake kallon ribar ta babu riba in za ta taba maka addininka wallahi babu riba to nan kira Allah yi ya ku bayina da kuka yi imani in ji Allah kaga ya kira wadda suka yi imani inna ardi wasi'atun Allah ya ce ƙasa ta yalwatatta ce idan nan an takura ka Allah ya ce kaɗan matsa sai ya ce fa'iyaya fa'abudun Allah ya ce ni kaɗai da ku bautawa kun ji dalilin yin hijiran ni kaɗai za ku bautawa saboda ka zauna ka rayu a inda za ka kaɗaita Allah da bauta ka zauna ka rayu a inda za ka kaɗaita Allah da bauta idan ya gagara ka matsa domin shi ne dalilin da ya sa Allah ya halicce ka to Allah sai ya ce كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون kullu nafsin za'ikatul maut Allah ya ce ku sani kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa wa in ma ka ƙi ka rabu da abin da ya hana ka yin addini ina in ka mutu dai da ku rabu eh za ku rabu Allah ya ce to ba kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa gwanda ka shirya marayuwa ta har abada duk matsatsin da wannan ta zo da shi akan ka sake jiki ma wannan wancan ya ɓaci wato kullum ka dinga lura da wannan lissafi duk abin da za ka yi a rayuwar duniya takaitacce ne duk abin da za ka yi a rayuwar duniya takaitacce ne rayuwa ta tutur tana nan a gaba gare ka to ka shirya ka shirya ka shirya ma abin da za ka riski alkairin gobe na har abada akan ka biye ma wannan takaitacciyar yawwa ka biye ma wannan takaitacciyar malam kullum ka dinga wannan lissafi ka dinga wannan lissafi duk abin da ka gani a rayuwar duniya taɓa ne kalashi shi yasa ake kiran shi mata kamar wani abu ne kaɗan ɗoɗana ka tanɗa asalin madara asalin madara yana aljanna idan zuma ce tana aljanna idan nama ne wa lahami tsairin mimma yashtahu ne yana aljanna idan mata ne suna aljanna Eh, idan gado ne yana aljanna in filo ne duka Allah sai da ya jero to wannan wani abu ne na taɓa kalashi karka yadda wannan ya ɗauke ka ka yi asaran wancan karka yadda eh karka yadda wannan ya ɗauke ka ka rasa wancan karka yadda wannan ya ɗauke ka ka rasa wancan kullum ka dinga wannan lissafin makanka kullum ka dinga wannan lissafin makanka haƙuri ne kuma haƙuri ne da juriya haƙuri ne da juriya so wancan ɗin ya zam shi ne a gaba gare ka shi ne fatarka to in ka rasa wannan ka samu wancan wallahi ba ka yi asara ba amma idan ka samu wannan ka rasa wancan wallahi ka yi asara Allah ya ce to kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa ka sani da duk rayuwar da kai akwai mutuwa bayan wannan rayuwar thumma ilaina turja'un Allah ce sannan zuwa gare mu za a dawo da ku eh zuwa ga Allah za a mai da kowa shine ma'anan wa anna ila rabbikal muntaha وأن إلى ربك المنتهى magariyar tukewan wajen Allah ne ya nan kowa zai je ya tsaya daga nan kuma kowa a bashi masaukinsa eh daga nan kuma kowa a bashi masaukinsa Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama Allah ya sa muna da rabo to jama'a za mu kwana an e kuma bisa al'adar majalisin dama waɗannan kwanaki su nake gabatar da tafsirinsu daga gobe ɗan uwa malami na malam usman aliyu shi kuma zai zo ya ɗora so muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin abin da muka ambata kuma lokaci tukuna muka muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta a cikin waɗannan kwanaki abin da muka yi daidai Allah ya karɓa mana ya sanya mana a cikin mizanin ayyukan alkhairanmu kurakuran da muka yi Allah ya yafe mana ya nuna mana abin da yake daidai ya tabbatar da mu a kansa cikin waɗannan kwanaki kwanaki ne da suna ƙara tafiya kuma suna ƙara zafi yau muna wuni na goma sha biyar a cikin watan ramadan kaga mun yi rabi abinda ya rage gangara ne yadda kaga waɗannan kwanaki sun tafi da sauri to za ka ga abinda ya ragen saurinsu zai fi wannan tafiya saboda haka mu sake zagewa mu ƙara zagewa mu sake ɗamara don ribatar waɗannan kwanaki masu albarka da suka rage a gaba gare mu mu dage baka san wace ramadan ce ramadan ta ƙarshe a rayuwarka ba saboda haka ka tsaya ka yi abin da ya dace ka tsaya ka yi abin da ya dace kar ka biye ma jikinka ko son jikinka ya zan baka ribaci abin da ya rage na cikin wannan wata na ramadan ba mu dage da addu'o'i wa kanmu iyayenmu ‘ya'yanmu malamanmu ƙasarmu shugabanninmu dukkan al'amuran da suka shafe mu duniyarmu da lahirarmu Allah mai amsa addu'a ne duk abin da muke ganin ya gagare mu ba zai gagare Allah ba duk abin da kake ganin ya gagare ka wannan abin ba zai gagare Allah ba ina roƙon Allah ya muku albarka Allah ya tabbatar da digadiganmu akan imani da ayyukan alkhairi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk